أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا ترى قوة رمضان هجرة كمنظان الله صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة شكرة تدبو تيد تريه أود ثلاثين دقاقص wanda ya daidai da hudu ga watan shida miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a jiya mun ɗauko bayanai mun tsaya a cikin ayar da muka karanta a yau za mu tsora a kanta da yarda Allah mu gabatar da waɗansu bayanai masu muhimmanci sai mu wuce a cikin karatu Allah ya kasance shi ne jagoranmu a cikin wannan karatu Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukanmu sannan kuma Allah ya samu kyakkyawan karko Allah subhanahu wata'ala ya ce man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا
الله سبحانه وتعالى يتي من يطع الرسول duk wanda ya yi ma manzo da'a shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faƙad ata Allah haƙiƙa ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a, wanda jiya shi ne abin da muka tattauna a kansa kan wata firƙa da suke ganin suna iya tsayawa su yi aiki da alƙur'ani tare da irin hujjojinsu da shibohin da suke kawowa. To a yau muna son mu ƙarasa kaɗan daga cikin bayanai a gurguje waɗanda suka shafe su, shi ne za su gaya maka cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minuna da wani hadisi koma bayan alkur'ani za su yi imani ko ba ka ba ko ko su ce ma Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun kaga fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun aya ce wadda tana cikin suratul a'raf sannan kuma tana cikin suratul mursalat ya an ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun wato suratul mursalat ta kare a cikin kuma suratul a'raf haka Allah ya faɗa awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wama khalaqa Allahu min shay'in wa asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu to da wani hadisi za su yi imani in ba alqur'ani ba ko ku fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minu sai ce maka to kaga babu hadisi ina ba ta an fahimce ni abinda ake nuhi in ka faɗi wannan ba yana nuhin wannan ba ba a yin imani da abinda manzo ya zo da shi ba dalili kuma in ka ce da alkur'ani kawai za a yi imani to sauran littattafan Allah a ina ka kai su kaga muna da at-taura ita ma maganar Allah ce ko ba haka ba kalamullah muna da injila ita ma kalamullah kaga bai yiwa a ce an yi imani da alkur'ani shi kadai ba a yi imani da ni ba da waɗancan littattafan su ma wannan hadisi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kuna fahimta ta dan haka baka da wata hujja wanda zaka kawo anan kace fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun da wani hadisi za su yi imani wanda yake in ba alkur'ani ba ina fatan kuna fahimta ta da kyau ko kuma su ce da kai ai an ce wai hadisi ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da an ka danganta ma annabi kamar suna nuhin dangantawa ta ƙarya shi ko an ce an danganta abu zuwa ga wani yana yiwa ya zamanto gaskiya yana yiwa ya zamanto ƙarya ko ba haka ba kenan zancen da an ka danganta zuwa ga manzo in dai ya inganta dangantawa ce haƙiƙiya wanda kuma ba na gaskiya ba danganta shi ne an kai wanda nake ba danganta da gaskiya ba amma da sun ka sai ce wai ma uzifa kaga kai in baka san larabci ba sai su kai ka cikin mummunan ma'ana daga cikin hujjojinsu da suke kawowa an gane ni suke son su yi suka sai su ce maka ai akwai hadisan da ake cewa Allah ya yi kaza kamar hadisan da suke nuna akwai ayyukan da Allah subhanahu wataala zai yi wannan dama duk wani aiki na ubangiji Allah shi ya san yadda zai yin shi ko ba haka ba da an ce hadisi kaza Allah ya yi kaza ya yi kaza a'a cikin qur'ani ma Allah subhanahu wataala yana siffanta kansa da abin da ya so ko ba haka ba hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka ko ubangijin ka ya zo Allah ne yace zai zo ko ba shi ya faɗa ba to menene da wani hadisi ya ce Allah ya ce kaza ha ai mamaki shi Allah laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu wani abin da yake kama da Allah to amma da an ka ce au ya atiyar buka Allah ce ko shi zo da kanshi Qur'ani ne yake magana to balle hadisi don ya ce Allah zai zo dan bi zaka dan bi zaka zargin hadisi ba ka zargin al-Qur'ani ina fatan kuna fahimta ta dan haka in baka san al-Qur'anin ba za su zo amma to nan sai mu zo mu yi musu tambayoyi kuna sallah sai su ce eh sai mu ce to mun ji an ce Allah ce ai ruku'i ai sujada ko ko ba haka ba wa qumu lillahi qanitina ku tsayu والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كوي سجدا كو يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين كو يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون to amma idan ka yi ruku'i kana tasowa daga ruku'i ko ba haka ba idan ka yi sujada kana tasowa daga sujada ka kawo mini a cikin alkur'ani a ina da an ka ce in ka yi ruku'i ka taso ko ko ka kame inda an ka ce daga ruku'i ka wuce ka yi tazarce ko ba haka ba ka yi sujada a cikin alkur'ani ka kawo wannan babu sai dai su samu matsala tsakankanin su waɗanda ba su iya karewa su ce a'a ai su waɗanda sun ga annabi yana sallah sun gani a aikace to su ma waɗanda sun ka gani a aikace suna sun ka faɗa ma Bukhari ya rubuta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla ina fata an fahimce ni ko ba haka ba tunda kai hujja kake nan shi ya fi ka kusanci da wannan zamanin an gane wannan da kyau ko kuma sai su dawo da wata hujja dan mi kake sa wani sai ce a yanci annabi ya koyi da annabawan da suke gabanin shi fa bi hudahu muqtadih wasu daga cikin su suke a'a Allah ya ce man ba'di ma bayyana hu linnasi fil kitabi mu in ba mu gane cikin littafi ba za mu aiki da shi ba kaga su da kansu sun shiga cikin matsala Allah ya shirye da mu Allah subhanahu wataala ku ji abin da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam dalilan da suke nuna cewa umurnin Allah tare da umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli yace idza da'akum lima yuhyikum istajibu lillah ku karba ma Allah ko ba ka ba walir rasuli ku karɓa mu manzo me ya kamata a ce sai a ce idza da'awakum sai an ka ce idza da'akum domin kiran Allah shine kiran annabi kiran annabi shine kiran Allah ba a yi bambanta su ina fata kun fahimce ni idan baka gane ma wannan ba Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani yake cewa yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu bai ce ahaqqu an yurduhu ma ba domin yarda Allah tana tare da yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana tare da yarda Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni idan baka gane wannan ba Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani in yabba annabawan shi umarnin su haramta kamar shi ne ya haramta ai mun san cewa Allah ya ce haramtawa da halatawa ga hannun wa take ga hannun Allah ko qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون كما هكذا إن الحكم إلا لله الله يكي توا أبو كذا حرم يكو حلت حق النبا وسو ما سبي كما هكذا بني تو أما بريك جاء بند النبي إيسا يفضع أتين سورة آل إمران سيتي ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم bai ce ba wa an ba'anillahu an ukhbirakum bi annahu ahalla lakum ba cewa yi wali uhilla lakum ni in halatta muku da izinin wa da izinin Allah kina abinda annabi ya haramta da izinin Allah Allah ne ya haramta shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul araf Allah ya tabbatar da wannan akan sa alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf وينهاهم عن المنكر في التي ويحل لهم الطيبات شيء النبي أنقالني يحل لهم النبي ينا على التامس الطيبات ويحرم عليهم الخبائث kuma yana haramta musu ababen da suke munana to ya hanka annabi zo da wannan kaga inda annabi a ce zai ce kai da kake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil to dan mi da cewa wa yuhillu lahum at-tayyibat Allah ce shi na halastawa ai annabi bai da izinin halastawa Allah ne yake da izinin halastawa Allah ne yake da izinin haramtawa to dan haka dai a takaice duk wanda Allah ya fatar da shi bai da mai shirye da shi Allah ya shirye da mu Allah ya gane da mu gaskiya sannan daga cikin ababen da ya kamata in za a tattaunawa da waɗannan mutanen ai hankali da su sai an zo alqur'ani da mi Allah ya sabkar da shi larabci shi yasa kullum suke ta kokarin su yi karatun larabci gun malaman ahli sunna ina fata an fahimce ne hatta da shugaban su na Najeriya da ake cewa dan gungu wajen kuma je karatu kullum abin da suke so su san larabci da kyau to amma in za a magana da su mi Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun to ku da ba ku jin larabci in za a tattauna kaka an kai kuka gane alqur'ani mutane ba su gane shi ba ya an kai mutanen makka ba su gane alqur'ani ba mutanen madina ba su gane alqur'ani ba larabawan duniya ba su gane alqur'ani ba ku ku ne kun ka gane abin da alqur'ani ku da ba ku jin larabci ina fata an fahimce ni kashi 99 cikin 100 na mutanen wanda ke kokin nan akida ko sunan su ko ma tambaye su kai zo a kashe ka da larabci bai san me ake nufi ba to ya hanka kai ne yanzu ka san Allah ce arabiyyan kai baka san arabiya ba kuma kace ka san alqur'ani ina fata kuna fahimta ta Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu to amma kullum sai sun dauko hadisai ko ayoyi wanda su kawo maka cikas su nuna maka cewa abin da kace akan shi ba gaskiya bane ga misalai daga cikin su misali sai su zo cikin riwayoyi waɗanda ake kawo an gane ni kun san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can da sun yi zamanin rubuta tafsirin kalima cikin aya an gane ni hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin sai kaga salatul asr to wannan tafsiri ne daga sahabbai ko ku gane ba sai a ce maka ai to kaga sahabban nan sun kafirta tunda wai wai cikin bukhari wai kaji hafizu ala salawati was salati alwusta salatul asr ina ne ko ko shahrayn mutatabi'aini an gane ni sai a ce ai akwai wata ata ce mutatabi'aini inda ba a kawo mutatabi'aini ba to ka kare sun kara ma Allah ko to kaga wannan kai watsi da waɗannan a'a su ba su ce wannan alqur'ani bane don ba a rubuta shi alqur'ani ba cewa an kai tafsirin kalimomi ne wanda sahabbai suka rubuta to dan menene annan zagi a cikin wannan balle ka ce sahihul bukhari ya kawo qira'ar da babu ta daga ciki kuma sai su kawo ma hadisin isra'i da mi'raji su ce Allah ya ce yayi isra'i amma bai yi mi'raji ba ko ba haka ba subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa ko ba haka ba to mi'raji ina an ka samu shi kuma an ce annabi ya tafi ya amso sallah ko ba haka ba amma alhali kuma annabi yana sallah tunda an ce yayi sallah da wato annabawa ko ba haka ba yayi sallah da annabawa a masallaci sannan ya tafi sama sannan ya iske su ina fata kun fahimce ni bayan yayi sallah da su kuma sai ya saba ya iske annabi kaza annabi kaza to ya an kai haka kaga na farko shina son ya nuna maka cewa to dan mi ya riga su suka riga shi ah to sai mu tambaye ka kana shakka ne cikin kudura Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir ko ba haka ba to abu na biyu da kake cewa annabi ya zo ya karbo sallah bayan ya sallah da annabawa wajabcinta ya tahi ya karbo ma al'umma tai su annabawa dama Allah ya aiko su kai da kanka ka yarda su sun zo da salloli ko ba haka nan bane kuma ka yarda annabi yana sallah kafin ya tafi masjid al-aqsa tunda in bai sallah ya za iya san yadda ake yi amma wajabcinta a wajabta ta shine an ka karfo dan ku gane da kyau ka ai wasa da hankalin mutane ina fatan kun fahimci wannan da kyau don abubuwa ne waɗanda in an ka kawo su kai baka fahimta ba sai ka shiga cikin matsala to kuma sai su tambaye ka ai an ce wai wai annabi da aka zo da sallah ya koma ya ce a sauƙaƙa annabi Musa ya maida shi wai kamar an maida Allah ana zuwa inda shike ana dawowa ana zuwa ana dawowa ko ba haka ba kamar ana so a maida Allah kamar mutum wannan ba tsakanin Allah ne da bayin shi ni Allah ya ce ma annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a gashi nan Allah yana tattauna da bayinsa menene a cikin menene a matsala cikin wannan ina fata an fahimce ni ko ko an ce mala'iku sun yi jayayya kan wani abu mala'iki kaza da wani ce wai mala'iku da Allah turo to mi Allah subhanahu wataala ce tsakanin su da Allah ne an kai wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun da Allah da mala'iku ake tattauna nan menene a matsalar idan Allah ya tattauna da mala'iku in ne abin mamaki don mala'iki ya tattauna da mala'iki abin tambaya ne shine muke son mu sani ta haka waɗannan ababen kawai babu hujja ne babu nazari mai kyau sai a zo sai a kawo maka ko kuma sai a ɗauko wani hadisi ina fata an fahimce ni a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taktubu anni shay'a kak rubuta wani abu gare ni kak rubuta wani abu daga gare ni ko ba haka ba sai shi ɓoye hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabban da suke rubuta hadisi daga gare shi ko ba haka ba akwai akwai da an kana da yace kada ku rubuta ko ba haka ba kuma ya bar waɗansu su rubuta me yake nufi ba a barin kowa ya rubuta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman saboda akwai munafikai kasu sai su yaɗa ƙarya amma akwai amintattun shi waɗanda sun rubuta hadisai kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu idan da wannan lokaci babu rubutu Allah ba zai ce a rubuta ba su wa suka rubuta alqur'anin balle ka ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan ba wanda ke rubutu ba haka ake nufi ba ana nufin mafi yawancin mutane ba su iya rubutu da karantawa ba ina fata an fahimce ni in an ka kare wannan sai zai ce maka ai akwai wani hadisi da an ka ce ai Aisha wai khudhu nisfa dinakum min hadhihi min hadhihi al-hamra wai ku karbi rabin addinin ku daga wannan wato karama ko humaira ne ina ganin humaira ne ko ba haka ba sai su ce to kuma duk hadisan da aka rawaito ga Aisha sai a ce mafi yawanci ta fi kowa riwaya daga cikin mata ko ba haka ba kuma annabi ya ce kuma a amshi rubin addini daga gare ta ina fata an fahimce ni kuma su ko ana kiran su mata na qisatu aqlin wa dinin ba su da wato addinin su ya tawaya yau shi kaka amsa addini wajen wanda ya tawaya kaga suna so su yi tadaru sai mu ce a'a wancan khudhu nisfa dinikum min hadhihi al-humaira ko ba haka ba ba hadisi bane ƙarya ce hadisi ne maudu'i Sheikh Nasiruddin Albani yace sun kawo wannan ba su da labarin hadisin ba gaskiya bane balle a ce ai muqam da shirin naqisatu aqlin wa din ko ko saboda Aisha ta rawaito hadisi masu yawa da haka kafin ka kafa hujja da hadisi sai ka tabbatar da sun inganta sannan a je a gani amma in sun inganta a san ta yadda za a yi a hada su don Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yin karya ba ina fata an fahimce ni bayan wannan daga cikin shubuhohin su sai ka tambaye su kiran sallah Allah ya ce ai kiran sallah ko bai ce ai ba وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة sai mu tambaye ka to an ce in za a yi in za a yi sallah a yi kira sallah kaga ake kiran sallah in yadda kiran sallah sai ka tambaye shi to ai na ka samu wannan kiran sallah babu sai dai a daina kiran sallah ina fata an ni in an ka ƙara gaba bayan wannan kiran sallah da iqama da sauran ababen ba mu gane su ba sannan sai mu tambaye ka ka so su ce a'a wai littafin fiqhu an ce kaza farilla na an ce kaza sunna na musabi na duk abin da Allah ya ce kawai shi kina aje aikata wai babu bambanci tsakanin umarnin Allah duka wajibi ne aikata ba gaskiya bane waɗansu abubuwa wajibi ne waɗansu abubuwa ba wajibi bane Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini sai Allah ce fala isma alaihi yace wa man ta'akhkhara fala isma alaihi ashe cikin kwana na uku ba wajibi bane nasu alqur'ani kuna fahimta ta da kyau saboda dole sai da alqur'anin da aka fa musu hujja sannan su yi hankali su yi hattara su bi abinda ake son a gane in bu su gane ba kuma shikenan su ce maka ai babu bambanci tsakanin farilla da sunna da kaza da kaza da kaza illa dai a takaice mafi yawancin waɗannan mutanen za ku suna karatun wato aqida ta mu'tazila da aqida ta khawarij dan da wannan an ka kawo da wannan aqida da aqida ta shi'a duk hadisan da suka ta karyatawa suka ta kawo hujjoji da yadda abubuwan ba su inganta ba da kuma irin waɗancan mutanen indiya da ni baku labari da sauran mutanen da suka kawo afkar da su aka hada akai wannan malam usman dan gungu ya yi karatu wajen gumi sannan kuma ya zo nan university de sai sai nan jami'a ta sai ya yi shekara ta farko bai karasa ba ya kuma bai ci gaba da karatu ba ina fata an fahimci ni amma ya yi karatun zaure sannan kuma akwai shi wannan malam sale da nake gaya muku wanda shi yanzu ya fi dan gungu zama fitinanni don shi ya nuna dan gungu ba yana aiki da hadisi a fakaici su duk abin da ba su gani ba a alqur'ani karara ba a aiki da shi shi yasa yanzu shi nan shi ya kafirtar da dan gungu sannan dan gungu ya kafirtar da shi kuma duk suna rike da alqur'ani suna iddia'in suna tare da alqur'ani Allah subhanahu wataala ka shirye da mu wannan bayani ne na gaskiya alkur'anin kanshi in baka san shi ba an ka kawo ma shubha sai ka rikici kawa hadisin da yake cewa abu na farko wanda za a yi mutum hisabi ranar tashin alkiyama sai a ce sallah ko ba haka nan bane to kuma wani hadisi ya zo ya ce abu na farko wanda za a fara yin hisabi ranar tashin alkiyama shine jini ko ba haka ba kisa sai ce maka to kaji wai annabi ya ce abu na farko nan to wace ta magana annabi duk magana annabi ce a'a abu na farko kaza abu na farko kaza abu na farko cikin haƙƙin Allah bayan tauhidi sai mi sallah abu na farko cikin haƙƙin bayi jini ko ba shi bane to abu na farko cikin haƙƙin Allah sallah abu na farko cikin haƙƙin bayi jini shi ne abin da ake nufi kuma ko alqur'ani ya zo da wannan in baka gane ba Allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wataala ce walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وما كان النبي موسى تبا سيبت آه تو أي النبي موسى بشيني أول المؤمنين با كما الله بيبي إنكاري با domin awwalul mu'minin ba shine adam ba ko shine adam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne farkon wanda ya musulunta ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya musulunta خلاص farkon wanda ya musulunta cikin al'ummata ana awwalul mu'minina fi zamani ko fi qaumi ana awwalul muslimina fi qaumi shine kaga nan ba a cewa nan an yi ƙarya to dan haka Allah ya shiryar da mu ko alqur'anin sai ka tafi kai karatu mun ga muku malamai sun yi littattafai da dama akwai littattafai musamman a cikin fathul bari an kawo inda aka yi ma ibnu abbas radiyallahu anhu tambayoyi kan waɗansu ayoyi masu iskali masu rikitarwa kuma ibnu qutayba ya rubuta littafi ta'wil mushkilul qur'an da ta'wil mukhtalif al hadith sannan malamai da dama sun yi rubuce rubuce irin su izzuddin abdussalam ya littafi mushkilul qur'an sannan kuma sheikh muhammad al amin shankiti ya rubuta daf'u ihamil iqtirabi an ayil kitab sannan kuma abdul qadir ar-razi ya rubuta littafi ya sanya mai suna as'ilatun wa ajwiba ayoyi ko tambaya dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da biyar waɗanda ayoyi ake ganin akwai ishkali a cikinsu ya ba da amsa a kansu imamu tahawi ya yi mushkilul asar ta'wil mushkilul asar yadda hadisan da ake cewa sun ci karo da juna a'a ba cin karo da juna bane sun kai kai ne abba ka gane ba ka je ka nemi littafin kai karatu Allah ya shiryar da mu ba mu iya shiryar da kowa kuma wannan bayani ne na gaskiya Allah ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta kuma ya ganar da mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantata Allah ce wa man tawalla duk wanda ya juya ya bada baya fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka ka zamanto hafizan mai kiyayewa akan su amalihim da ayyukan su ba ba kai ne zaka kiyayewa ba aikin mai wa'azi yana da kyau ka gane aikin ka da yawa daga cikin masu wa'azi suna sa kansu abinda ba shi ne nasu ba aikin ka kai wa'azi shiryar da mutane ba naka bane da mutum shi ke shirya da wanda yake so da sai ka shirya da yan gidanku gaba daya ko ba haka ba amma ga annabawa nan sun yi wa'azi har sun gaji ƴaƴansu ba su musulunta ba shekara 950 annabi Nuhu shi na wa'azi amma da ne ya ki musulunta walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun amma ya ki musulunta dan shi ko ba haka ba to kaga dan haka baka cewa tunaninka da wayonka shi zai shirye da mutane a'a kai dai kai wa'azi wanda ya ga dama ya ɗauka wanda ya ki ɗauka ka sa mai ido Allah da ya halitta shi ya fi shi sanin makoma ta yi Allah ya shirya da mu sai Allah subhanahu wataala ya ce wa yaquluna ta'a wa yaquluna ta'a fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله سبحانه وتعالى ياتي قبل بيان متاني ما سوى هل رجالوا وسوني منافقين waɗanda suke kawo cika cikin al'amari ana tafiya tare da su amma su ba tare da mutane suke ba suna tare da mutum a jiki amma a zuciya ba su tare da kai ina fatan kun fahimce ni sai Allah subhanahu wata'ala ce wa yaquluna ta'a suna cewa ta'a ai amruna ta'a al'amarin mu shine ta'a sai zaman to ta'atun shi khabar ne na mubtada shi ko mubtada kin nan huzifa amruna ta'a al'amarin mu shine ta'a an gane ni kamar da anka ce wa qulu hittatun kenan wa qulu amruna hitta sai ya zamanto khabarun li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu amruna fa idza barazu min indik idan suka fita daga wajenka domin asalin baraza shine abu ya wato ya bayyana ga fili ko ko ya tafi zuwa wani sha'ani fa idza barazu min indik idan suka fita daga gunka wurinka bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wata jama'a za ta koyi abinda ghayra alladhi taqul malaman tafsiri suka ce ba abinda ka faɗa ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci ni kina a wanga tafsiri sai ya zamanto taqulu abinda kai ka faɗa ina fata kun fahimce ni bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqulu ba abinda kai kake faɗa ba annabi za su je su yi mai tafsiri daban-daban yanzu na ai karatu muke yi ko ba haka ba akwai maganganun da muke faɗa amma bayan mun tashi akwai mutanen da za su yi magana wata fassara wadda ba ita ce shi mai wa'azi yake son ya faɗa ba saboda mi saboda suna da wata manufa wadda suke son su cimma ina fatan kun fahimta shi yasa zai zo ya ce to ai an ce kaza kenan ga abin da yake nufi ba kai na zaka fassara magana ka ba a'a shine zai fassara ma abin da yake nufi shi yasa zaka ga mutum ga aya ta fassara aya bai so sai ya aje ya dauko ra'ayin wani ya kawo saboda shi ba wai sai suka fassara magana Allah da Allah ba so ya kai a fassara magana Allah da son ransa ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a bayyata qa'ifatun minhum ghayra alladhi taqul akwai wata jama'a wadda za ta ɓoye ko ta tattauna akan abin da gairar ladhi ta ƙulu saɓanin abin da take faɗa a wurinka domin a ƙa'ifa jam'i ne wanda yake lafazi ne mufrad mu'annas ko amma jama'a ake nufi to da an ka ce ta ƙulu take faɗa ita jama'a an gane ni kenan mu'annaf kin shi nan mu'annaf ne na jama'a in an ga dama a ce ta ƙulu ko ko a ce ya ƙuluna don mi don ma'anar shi jam'i ce sai su saba abin da suke faɗa in sun zo su ce maka ai mu muna tare da kai in an tashi yaƙi za a yi yaƙi tare da mu in an tashi jihadi za a yi mallan duk lokacin da an ka tashi aikin addini ai muna bayani wallahi tallahi sai inda karfin mu ya kani ko ba haka ba amma da ka nemo su ina sai kaga al'amari ya zan sabani kamar yadda sha'ir yace ma aksaran nasi la bal ma aqallahum Allahu ya'lamu anni lam aqul fanada إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا يتي ما أكثر الناس مية في متاني يوا يتي كاي لا بل ما أقلهم يتي مية في زما كدنكما kaga a ce abu yana da yawa kuma a ce yana da kaɗan kamar magana ta yi tana kuri ko ya ce Allahu ya'lamu anni lam aqul fanada Allah ya san ban faɗi magana ta wauta ba shine fanada magana ta wauta ko walamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun yace inni la aftahu aini ni ina bude ijiyata ko idona hina aftahuha lokacin da nake bude ta ala kasirin inni diba sai inga mutanen duniya suna da yawa ko ba haka ba yace walakin la ara ahada kuma ban ganin kowa ma'ana in ana cikin harkoki na sauki sai kaga kowa yana tare da kai amma da musiba ta afka ma da ka bude ijiya sai kaga babu kowa babban ma'aikacin gwamnati lokacin da ana sama ko siyasa tana yi da su bakin kofar gidansa kullum akwai mutane amma duk da an ka ce ma an yi juyin mulki ko ko an sabka lokacin su ya kare ko ko an saukar da shi daga matsayinsa ko ya zo bakin kofar gidansa ko kare baka iskewa bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqulu ba abinda take faɗa ba shi take faɗa dama munafiki yana da fuska guda biyu hariri yace asfara bil wajhaini kal munafiki yana da fuska wannan yana da fuska wannan domin ba su son mu'minne su ci nasara a duniya cin nasarar mu'minne hasara ce gare su su kafirai ne juz'an an gane ni su kafirai ne amma tare da mu'minne don haka nasarar mu'minne hatsari ta gare su shi yasa musulunci ya fi karfin su ba su iya cewa ba su tafi tare da musuluncin ba dan kar a karkashe su amma sai sun zo su bayyana huska idan aqidar da mutane suka dauka muka suke nan ana tare da mutum ga an ce insha Allah insha Allah dan haka girman da yake ba ta a zahiri ba gaskiya bane in ya juya shi daga ganin kimar ka ina fata kun fahimce ni sai kaga mutum su masu kuɗi ba a ba su kima don Allah ana ba su kima ne don kuɗin su da masu mulki shi mai kuɗi in baka bashi ba ranar da kake son taimako in ka ki mutunta shi shikenan in ka zo neman taimako sai shahada ko akwai ko ba ka nan bane sai a girmama shi amma ba don Allah ba amma cikin zuciya tana cewa wancan dan iska da kasan in ba haka an kame ba ba a samu wani abu gare shi ko ba haka ba in kuma masu mulki na ayi musu ba don mulkin su ba don Allah ba ko da sun yi rashin gaskiya Allah ce ayi musu biyayya amma in sun kai rashin gaskiya ma za a bi su to dan me ake bin su in sun yi rashin gaskiya ce to ka san fa al'amarin nan ya gare shi saboda in mun ka nuna bai mu yarda ba shi na cewa yanzu a yi gidan kaso da mu shikenan ko kuma wato shi ko mallami in kaga mutum na girma shi don Allah dan mallam bai da kuɗin da zai baka sannan kuma bai da mulki bai isa aka maka in ka yi don Allah in baka yi ba gari ka ta kari ko ko in ka yi ma a munafince to ai Allah ya sani shi yasa sai kaga mutum yana zakuwa shi na dukumce dukumce shi na doke doke amma a cikin zuciyar shi shi bai yi itikadin wannan ba to in shi wanda kake girmamawa a munafince bai sani ba Allah da ya halicce shi ya san abin da ka kudurta a cikin zuciyarka Allah subhanahu wata'ala ce wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah yana rubuta abinda suke koyewa ina fata an fahimce ni sai zaman to fi'ili mudari'i ne ana nan da rubutawa yana yiwa kenan Allah ya rubuta don ma'ana lauhil mahfuz an riga an rubuta ko ba haka ba ko ko wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah yana nan ga rubutawa domin a nuna musu a tsoratar da su cewa duk abin da suke faɗa ana nan ga aikatawa ana nufin mala'iku suke rubutawa ba Allah ba ina fata an fahimci ni domin abin da Allah ya umurnin a rubuta kamar shine ya rubuta ina fata an fahimci ni mala'ikun nan ba su saba ma Allah la ya'suna Allah ma amarahum ويفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون كنا إن يتشي والله يكتب ما يبيتون ألا ينا ننجا ربوتاوا ما أنا يا بعد أمر لين أربوتا mala'iku suna nan ga rubutawa ko ko ya rubuta shi can a cikin lauhil mahfuz sai zaman to mutari'i ne wanda yake yana da ma'ana ta mawdi Allah wallahu a'lam ina fata an fahimce mu ko kuma wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah yana nan yana ba da izinin a rubuta maganganun nan su abinda suke faɗa a kawo shi a cikin alqur'ani ina fata an fahimce ni domin ababen da suke yi a koye suna sa tsammanin kowa bai da labari ko ba haka ba Allah ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun sai a rubuta sai a ce sun ce kaza sun ce kaza in za a magana sai an yi haka a yi diba a diba a diba ce shin babu wani nan ce to babu kowa to bismillah duk in za a yi reunion ko ta cin nasara ko ta sharri sai ka iska mafi yawanci sai an koyi abinda suke cewa jalsa mughlaqa ita an kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam a makka wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wadanda suka tattauna da su halaka annabi Allah subhanahu annabi Allah wa umikir suna salih التي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون عليه السلام بسكة قالوا تالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين da haka suna nan suna rubutawa duk wata majalisa ta duniya wadda ake shirya musulunci tsiya an gane ni Allah ya santa da wata majalisar ɗinkin duniya da majalisar kare haƙƙin ɗan adam da majalisar waye da majalisar munafukan duniya da majalisar masuniya ta duniya from mason da wace majalisa da ta ajan sekre da ss da waye duka wallahu yaktubu ma yubayyitu duk abin da za a shiryawa da wani ne duka da waɗansu da ke koma su ɓoye sai a ce in za a shirya shiri sai a ce ku diba ku gani sai an diddiba a ce to kun san mu kaɗai da ku to wani kaza kamata a yi mai wani kaza kamata a yi mai Allah ya shirya da mu fa'a'aridu anhum maganin munafikai ko da ka gane su fa'a'aridu anhum ka kau da kai daga barin su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu malamai suka ce wannan aya ai an shafe ta kun gane ni da Allah ce fa'a'aridu anhum ka kau da kai alhali Allah ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir ina fata an fahimce ni wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah amma hakikatan babu wani abun nan can umurni da ayaki rai. ko ko su munafikai a yi mujahada da su shine munafiki yana nan musulunci yana da hukunci na musulunci sai in kafircin shi ya bayyana ya fito zai yakar musulunci shi kenan ya koma kafirinsa ina fata an fahimce ni kenan lokacin da ba a yaƙe su ba ba shi ke nuna cewa ba Allah bai yi umarni da a yi mujahada ba kuma jihadi ba shine sai an kashe mutum ba a'a da'awa ita kanta jihadi ce ka sa ‘ya'yanka makaranta su gane addinin musulunci jihadi ne ka sa ɗanka ya koyi aiki na gari wanda zai amfanin kanshi ya amfani al'umma shi ma jihadi ne ina fatan kuna fahimta ta da haka ya kamata ku fahimci wannan da haka babu zance a ce wannan aya an shafe ta hukuncin ta yana nan fa a'ridu anhum munafiki kullum ana kauda kai ko ba haka ba wa tawakkal ala Allah kuma ka dogara ga Allah subhanahu wataala wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zamanto abin dogara sai Allah ce afala yatadabbaruna alquran
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن shin ba su yin tadabburin alkur'ani su tsaya su ni'imta dibi su tsawaita gani game da al'amuran da alkur'ani ya zo da su alkur'anin nan ya yi tahaddinsu su kawo alkur'ani gaba ɗaya sun kasa ko ba haka ba falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqina ko ba haka ba sannan yace qul la inistama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira sannan a madina ma ce musu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli ko ba haka ba aka zo aka ce su kawo goma fa'tu bi wato am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftaraya karshe an ka ce ku kawo sura guda suka kasa to afala yatadabbaruna alquran shin mutumin da bai taba yin karatu ba za a cewa ya kawo abin da ya buwaye duniya gaba daya eh mai mai mai alburdam yake cewa kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dib fil yutumi kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan ya kamata ilim ya ishe ka mu'jiza ka gane cewa akwai mu'jiza game da wato annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake ummi ya kawo abin da ma'ilmta ba za su iya kawo shi ba kuma tahaddan har yanzu Allah ya ce har yanzu dan na zuwa tashin alkiyama wanda yake so ya kawo ya kawo ina fata an fahimce ni ai wannan ya isa ai tadabburin alqur'ani to shi tadabburin nan kuma dama an sabkar da alqur'ani ne don aimi don ayi tadabburi nan ana magana ne kan munafikai don mi ba su yin tadabburin alqur'ani a cikin suratu muhammad sai Allah ya nuna cewa akwai wani rufi akan zukatansu afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha sannan kuma Allah subhanahu wataala ce ya sabkar da wannan littafi dan a yi tadabburinsa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab to amma anan shin menene ake ce ba tadabburi shin shi tadabburi yana buƙatar ilimi ko ko kawai haka ne za a yi tadabburi malamai suka ce abinda ake nuhi da tadabburi a cikin larabci shine an-nazaru fi akhir shay'i ka kalli karkon karkon abu domin ya samu asiri daga addubur shine baya ba a kallon farkon abu kadai za a kalli farko a kalli a kalli baya idan za ka yi al'amari ka kalli farkon shi yana da kyau karshe babu kyau ya kamata ka yi ka daina sabo sabon Allah da yawa daga cikin farko mutum yana ganin daɗi ko ba haka nan bane amma daga baya fa babu daɗi lokacin da kake son kai ƙarya ka cimma burinka sai ka ji daɗi bayan ka samu burin nan sai a gane makareci kake sai kimar ka ta zubi daga baya sai ka dawo kai nadama ko ba ka da bane lokacin da mutum yake son yayi zina yana jin daɗi ko bai jin daɗi bayan an ƙare sai an ka kawo mai baɗan ƙato an ka zo da abin nan jariri an ka ci baban shi to ga abin da ɗanka aikata kaga daɗin da an ka sha daga farko ƙarshe ya zan cuta ko ba haka nan bane Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu malamai suka ce shine ko annabaru fi awwali shay'i wa akhirihi ka kalli farkon abu da ƙarshen sa ثم إعادة النظر كساك ما يد دوبي ما يميت دوبي مرة بعد مرة لوكتي باي لوكتي waɗansu malamai suka ce abinda ake cewa at-tadabbur fil lugha shine at-tafakkuru fil amri kai tunani a cikin al'amari an-nazaru fi awaqib al-umuri ka kalli makoma al'amurra shine at-tadabbur wasu sun ce at-ta'ammulu fi adbar al-umuri wa awaqibiha duk dai kaskanci magana guda ce ina fata amince ne ka kalli karkon abu mai hankali ba farko yake kallo ba farko da ƙarshe duk abubuwan da muke yi waɗanda ke amfanin mu a nan duniya ma da lahira mafi yawancin su farkon su babu daɗi zuwa makaranta akwai daɗi wa abai son ya zama malami shi daga hannun shi cikin masallacin gaba gani to amma zuwa makaranta fa akwai wuya saboda in ka je yanzu duk fadar da an ka aza in ana son ta wace a kawo littafi da ta tsohi da ta yara da ta matasa da ta komi a kawo ana hira a shekara goma ana hira siyasa babu matsala shekara ashirin ana ragaita da tambada da dam da belot da komi ana jin daɗi amma ka kewaya ka samu bagadadiya guda talatin ka je ka iska yan da suna yi ka ce to salamu alaikum gani na kawo muku littafi ka ba su ka ce to zan kawo muku malami ni zan ɗaukar nauyi ne wallahi suna canza fada ba su iyawa ba su iyawa duk abin daga amfanin ka sai ka tilastar da zuciyarka to shi yasa farkon babu daɗi amma ƙarshe akwai daɗi to haka ne wannan shine dalilin da yasa muka kasa ci gaba domin a ƙasashen mu abubuwan da ya kamata mu yi a yanzu mu ci wahala bayan mu in ta zo ta amfana su ba mu yi kowa ka take ne ta kawai shi ke yi don haka ya kamata mu canza tunani ko ba haka ba ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na salaf yake cewa abinda ake ce ma wato tadabburi ana kiransa muqatil bin sulaiman wanda imamu sa'adi yayo nakal wannan na ta'rifin nasa yace huwa ta'ammulu fi ma'anihi shine ka tsawaita dibi cikin ma'anonin kalimomin alqur'ani wa tahdiqu wa tahdiqu al-fikr fihi ka tsawaita dibi a cikin ayoyin alqur'ani wa fi mabadi'ihi da ababen da alqur'ani yayi bayanin su a farko wa awaqibihi da bayanin abin da wato karkon al'amurra wala wazimi zalika da abin da zai zo bayan wannan tunanin da kai lazimin shi in an kai kaza abu kaza dole zai zo tare da kaza to wannan duk shi ne daga cikin tadabburin alqur'ani ina fata an fahimce ni wannan in ka san tadabburin zai taimaka ma wajen samuwar ma'anonin da waɗansu malamai ba su faɗa ba sai ka same su ina fata an fahimce ni ina fata kuna fahimta ta in an ce lawajimi zalika yanzu in an ce wane ya zo dan adam ya zo in ce maka wane ya zo ya kamin ziyara in ni ce ma mutumin nan ya kamin ziyara na ina iya in yi tunanin mutumin nan ya zo tare da sutura ko bai zo da sutura ba ya zo tare da takalmi ko bai zo ba ya zo da takalmi ko bai zo ba ya zo da takalmi tun da bai zo hakan ka to kaga kai mutum kace ya zo amma ni da tadabburi na sai in kaddara ya zo da sutura ya zo da takalmi kaga wannan takalmin kai baka faɗe su ba wannan suturar baka faɗe ta ba amma ni na gane wannan ta hanyar zancen da ka faɗa ina fata kuna fahimta sa da kyau to wannan shi da ake cewa tadabburi ko kuma Allah wajibin zalik kuma sai an yi aiki da shi ibnu ashur yake cewa abinda ake nuhi da tadabburi i'malun nadr al-aqli shine a aikatar da kwakwalwa a ba kwakwalwa a wasa kwakwalwa a ba ta aiki fi dilalatil dalail akan abin da dalili yake nufi ala ma nusibat lahu akan yadda dalilan an ka kafa su an ka kitta su wa asluhu yace abin da asalin sa an-nazaru fi duburil amri shine a kalli karkon abu bayan al'amari shine at-tadabbur an gane ni yace ai fi ma la yadhharu minhu lil muta'ammil badi abi bad'in abinda bai bayyana ga mutum lokacin da ya fara yin tunani daga farko baka iya gane kaza baka iya gane kaza sai ka tsaya ka yi tunani ko ba haka ba da haka su tsaya su yi tadabburin alkur'ani a sheikh muhammad al-amin shankiti a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan yake cewa abinda ake nuhi da tadabburin ayoyin alkur'ani tasaffuha ka bi su kana dubawa ɗaya bayan ɗaya wa tafahhumiha kai kokarin ka gane ta wa idraku ma'aniha ka fahimci ma'anonin alkur'ani ba ka bude idanu ba ka iya karatu ba ko ba haka ba ka zan makaho ko ko ba ka karanta ba baka san ma'ana ba ka zan kurma wal amalu biha kuma kai aiki da ita ba wai karantawa ba sannan kuma suka ce hukuncin yin tadabburin alqur'ani wajibi ne domin Allah ya zargi kafirai ya ce ba sa tadabburin alqur'ani kuma ya kira mu mu al'ummar duniya gaba ɗai ya ce muna anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi bai ce litadabbara ba kai annabi kai kadai a kai da al'ummarka kenan tadabburin alqur'ani ya zama ya zan wajibi malamai suka ce shi akwai bambanci tsakanin tafsiri da tadabburi an gane ni shi tafsiri ilimi ne mai zaman kansa tadabburi kuma ba ilimi ne mai zaman kansa ba yana yiwa insan aya guda ita kadai kawai sai in yi tadabburin ta ko ba garan bane amma tafsiri sai kuma kaje kai ilimi ba haka ba irin yadda zaka zuwa kawai kaje ka zamna a fassara ma jalalin min bidayati ila akhirih baka karanta ko da littafi ba ka zamanto mufassir ba mufassir bane kai amma zaka san kai ko da ilimi na in ka zo gaban Allah ina fata an fahimce ni sannan kuma malamai suka ce shi tafsiri ba dole bane sai mutum yayi aiki kafiri ma yana iya zakkuwa da ƙarya dan akwai kafiran daga zakkuwa su dauko alqur'ani su zo fassarawa ko ba ka nan bane eh amma kuma shi tadabburi dole sai an yi aiki kaga wannan shine babban shi sannan kuma akwai abin da ake cewa istinbati shi istinbati ba ɗaya suke da tadabburi ba domin shi sai an yi tadabburi sannan aka iya istinbati ina fatan kuna fahimta ta dan kalmomi ne masu kama da juna akwai kuma abin da ake cewa at-tafakkur shi tafakkur kallon dalilai ne ko ku kallon ayoyin Allah waɗanda suke ga su ga fili a duniya al-ayatul kauniyya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila amma shi tadabburi dole sai an yi aiki wannan shine shine tadabburin da ake bukata ina fatan kun fahimce ni sannan malamai suka ce shi in an ce at-ta'ammul at-tathabbutu fi an-nazar shine in an ce kai ta'ammuli ka tabbata akan dubawa kana juyawa kamar da suke faɗa kana kashewa kana kwashewa kana kashewa kana kwasawa kana duba kaga yadda zaka fitar da wani abu ina fata an fahimce to amma tadabburin nan yana buƙatar dokoki da ka'idodi doka ta farko shine ba a yin tadabburi sai abin da ya dace a yi tadabburi a cikin sa ayoyin da anka ce Allah zai zo hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika baka cewa to bari in yi tadabburi aw ya'tiya rabbuka kakana Allah zai zo kuna fahimta ta ko da haka baka cewa a nan za ka yi tadabburi sannan in kana son ka yi tadabburi ka karanta littattafan tafsiri ka ga menene asbabun nuzul menene malamai suka faɗa kuma tafsiran nan waɗanda suke suna da ingantatta aqida ba mummuna aqida ba ina fata an fahimce ni sannan kuma kada tadabburin ka ya kai kaga saba ma aya ko hadisi kaga kai tadabburin shirme wannan ba tadabburi bane wahayin shaytan ne ina fatan kuna fahimta ta da kyau sannan kuma malamai suka ce dole in za a tadabburi sai an kalli hadisai ingantattu da su ne za a gina wannan fahimta da kuma asar waɗanda aka ruwaito daga sahabbai in sun inganta da kuma in kana son kai tadabburi saboda waɗansu suna kallon littattafan da aka buga na binciken ilimi ko ba haka ba to in kana son kai tadabburi sai in binciken nan na ilimi ya tabbata ba wai kai haka ba da an ce turawa sun yi wani abu sai wani malami ya zama da ce ah ai qur'ani ma Allah ya faɗe shi ana ta kasaya sai a gano wannan abin kuskure na sun kai to kaga waye ƙarya kaga kai ne kai ƙarya Allah bai faɗi wannan magana ba yana da kyau in za a tadabburi malamai suka ce dole sai in zama zama to alwaqa'iq alwaqa'i' as-sabita abubuwan da sun afku na tarihi an yi yakin duniya na biyu ko ba ai ba shikenan in abu ya afku sai ka kawo aya ko ka kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne abin da yake tabbata shi yasa yanzu a duniya a saudiya sai da suka kafa lajina ta malamai na duniya da ma'ilimta na duniya a makka rabitatul alamul islami an gane ne akwai hay'atu ijazul ilmi wadda majalisa ce ta malamai da likitoci na duniya da masu bincike idan aka binciko wani abu malamai za su zamna da waɗannan ma'ilimtan ina fatan kuna fahimta ta sai an tabbatar da cewa abin nan ya tabbata ya zan ka'ida ta ilimi a duniya to sai a tabbatar da ita a ce alkur'ani ya gaskatar da ita amma nazariyatul ilmiya waɗannan ba a tabbatar da su in an ce akwai bambanci tsakanin alhaqiqatul ilmiya da annazariya alilmiya in an ce alhaqiqa alilmiya shine abin da duk ma'ilimta sun yi ittifaki akan sa kuna gane ni ma'ilimtan duk duniya sun yarda da cewa abu kaza haka yake to in an ka gano alkur'ani ya gaskatar da shi sai a zabura a faɗa amma kawai annazariyar ilmiya wani ilimci ne ce yana hasashen kaza shi ake cewa nazariyar ilmiya to in ka zo ka fassara alkur'ani da wannan kace haka Allah ya ce sai aka yi bincike bayan haka aka gano cewa abin nan ƙarya ne kaga ka gita alkur'ani zuwa ga matsala shi yasa malamai suke cewa sai an yi taka tsantsan kan mutane su je su yi ta fassara alkur'ani da abin da turawa suka binciko domin alkur'ani shi kanshi mu'jiz ne kuma yayi bayanin abubuwa da dama waɗanda yanzu ake ganin su suke bayyana bai dace a ce ba ummiyi mutumin da ya rayu cikin sahara shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu wanda wannan lokacin babu kayan binciken ilimi a ce ya faɗi abin da yau duniyar yanzu take ganin shi ina fatan kuna fahimta ta to amma alqur'ani yana da ijazi daban-daban daban wadansu sun ce ijazin sa bai wuce guda biyu wasu suka ce uku wasu suka ce hudu gaskiya a ijazin alqur'ani bai da iyaka babu wanda ya san iyaka ijazin alqur'ani sai Allah amma dai yana dauke da ijazi lughawi yana dauke da ijaz albayani an gane ni ijazul lughawi lugar da alqur'ani yazo da ita ba mai iya kawo wanda zai iya kuma bismillah bayanin alqur'ani a gamsar da mutane babu wanda ya sai gamsar da mutane in ba Allah subhanahu wataala ba ina fata an fahimce ni shi yasa wani yana zamane aka ja aya aka ja aya sai aka fassara aka fassara sai ja aya ta kama shi yace ta yace irko dino ga wani sanni wallahi Allah ina san magana sannan kuma alqur'ani ya dauki da al-ijazut tarihi wato mu'jiza ta tarihi alkur'ani ya bada labarin ababen da sun kauce ko bai bada labarin kisoshin mutanen da suka wuce ba ko ba haka ba sannan kuma yana ba mu labarin abin da muke ciki yanzu al'amura suna ta bayyana alkur'ani shine gaskiya sannan yana faɗin abin da za a yi zuwa gaba wannan duk ijazi ne na alkur'ani mai girma sannan kuma akwai bayani na ilimi wanda alkur'ani duka ya kawo shi to wannan duk yana nuna lalle alkur'ani ne daga wajen waki daga wajen Allah subhanahu wataala domin wanda ya zo da shi ya mutu sannan kuma inda ana iya karyatawa a karyata shi mana sauran annabawa duk mu'jizun su za su kare saboda mutanen su sun kare amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi har karshen tashin duniya dan haka sai an kabar alqur'ani mu'jiza wanda duk yace alqur'ani ba maganar Allah bace bismillah ka zo da masu technology da duk ma'ilimtan duniya da specialist duka ka hada da udaba'u da falasifa da sophistatiyun da waye da waye duka kawo su in sun iya su kawo alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu dan haka dai tadabburin alqur'anin nan wajibi ne ga al'umma kowa ya kokari ya yi shi in kai tadabburin aya guda kana iya fita da hukunci 200 300 dubu ma saboda mi saboda alqur'anin yana da yalwan ma'ana Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqidi da yazo a cikin wato suratul Isra ya kawo kan aya wadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam ko ba haka ba yace wannan aya law tatabba fa law tatabba'na tafsilaha da mun bi bayanin ta daki daki ala wajhil kamal akan sai mun karasar da ita gaba daya yace la ataina ala jami'il qur'anil azim da duk alqur'ani sai ya komo cikin ta gaba dai domin lillati hiya aqwam qur'ani yazo shi bayanin hanya madaidaiciya to duk alqur'anin gaba daya duk bayanin da zai yi zai ya koma cikin wannan aya ina fatan kun fahimce ni kenan kaga akwai aiki gare ka sabo kai mai neman tafsiri yace li shumuliyyati hal jami' ma fihi domin ta tattaro duk abin da yake alqur'ani yake bayani akan shi min al huda na shari'a min khairai dunya wal akhirah na daga alkhairin duniya kuma da alkhairin lahira amma akwai wata qadiyya wadansu malamai da suka zo sai suka ce ai babu wanda isa ya tadabburin alqur'ani sai mutumin da zamanto mujtahidi ne yayi karatu yayi dogon bincike yana da ilimi wannan dai ya san usulul fiqh ya hada komai da komai shi kadai da tadabburi malamai suka ce a'a wannan magana ba ta yi ba shi yasa ma shanqidi ya kare musu raddi har yanzu akan wannan yace a'a wannan magana ba gaskiya bace a ce sai mutumin da ya zama to mushtahidi ya hada ilmuka da yawa shi zai tadabburin alkur'ani aya guda ma ana iya tadabburin ta inda an san ma'anarta yace hujjojin da suke kawowa dalilan da ke nuna cewa hujjojin su ba su da karfi waɗanda Allah ce su yi tadabburin alkur'ani daga farko su waye munafikai ne duk mufassirina sun yi ittifaqin cewa afala yatadabbaruna alqur'an anan da munafikai ake don waya quluna ta'a fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqulu in ba munafiki ba yin wannan ko ba ka ba wallahu yaktubu ma yubayyituna fa a'rid anhum wa tawakkal ala Allah fa billahi wakila afala yatadabbaruna alqur'an duk mufassirina na duniya gaba ɗaya sun yi ittifaqin nan munafikai ake nufi to idan har Allah ya umurci munafikai su yi tadabburin alqur'ani to ina ga musulmi balle a ce sai ka sai kai ilimi kai istihadi ka hada duk ilimin ka musulunci gaba ɗaya yace wannan ayat sallallahu alaihi wasallam ba su da dalili akan wannan ina fata kun fahimce ni abu na biyu yace su sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama ba kowa daga cikin su ya zama to babban mailimci ba kuma alqur'anin an ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab yace to su ba sahabban ba kowa hada ba kina hadda sahabbai an hada musu yin tadabburi in an dauki wannan ra'ayi har sai sun je sun karanta ilimin kaza da kaza da kaza ko sun zama manyan manyan mailimta na lokacin su a wannan lokaci yace wannan ka'ida babu ta yace kuma sababun nuzuli idan aya ta sabka akan wani dole sai ya shiga ciki ko ba haka ba to in munafiqai sun shiga ciki babu wanda ya fitar da su in ko Allah ya umurce su ya zarge su da basu yi tadabburin alqur'ani ba kenan ko inda sai an kawo sharuɗan ijtihadi yace to zargin mi Allah ne musu tunda dama ba su yi imani ba balle har su je su nemo ilimin da za a zargin su akan sa daga cikin hujjoji ya ce to hanyoyin da za a bi a samu wannan ya ce abu ne mai sauki na farko nasoshin alkur'ani an mafi yawancinsu mafi yawancinsu ma'anarsu ga fili take ko ba haka nan bane ba dole bane sai an kai an koma an yi ijtihadi ya ce to dan haka ka zo ka ce mutum bayyan tadabburi ba a mayin tadabburi cikin ayar da an gane ni nassin ta zamanto karara wa hukuncin ta yake wazihi ina fata an fahimce ni wannan tadabburin sa sai dai wani ya fi wani amma ma'anar ta ga fili take to dan me zaka ce sai an yi ijtihadi a ina kuma an ka samu wannan ina fata an fahimce ni sannan kuma abin cewa anan in zaka neman tafsirin aya kai tadabburin ta abu ne mai sauki na farko ka koma wajen malamai duk aya yanzu in ana tafsiri kuna jin mun ce aya kaza an ce mansukhiya ce ko aya kaza in ana so a fahimce ta sai an koma da aya kaza wannan shine tafsiri da karantarwa irin wanda ake yi to dan me zaka cewa buzun ba zai tadabburi ba alhali lokacin da malam ga bayani ya kawo ta ya kawo ayoyin da suke da alaka da ita abu na biyu yace wannan abu ne mai sauki in ka koma cikin littattafai zaka ga ko littattafan tafsiri aya kaza aya kaza ta shafe ta hadisi kaza hadisi kaza ta shafe shi dan cin cewa ba a yin tadabburi saboda mutum bai san al'awarid ba wannan hukuncin kaza ya shafe shi ce wannan babu dalili ba za mu hana ma al'umman musulmai ba su amfanu da abin da Allah ya umurce su don Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab dan haka malamai suka yi littattafai daban-daban akan tadabburi in kana so ka koma dan kaga yadda ake samu su taimaka maka ba su za su koya maka tadabburi ba a'a taimaka ma ni an gane ni akwai wani bawan Allah da ya rubuta littafi ya samu suna qawaidu tadabburil amsal sunansa Abdulrahman Hassan ya rubuta littafi sannan wani malami ya rubuta ta'limu tadabburil Qur'anil Karim sunansa Dr. Hashim bin Ali Al-Ahdan sannan wani malami ya rubuta manhaju tadabburil Qur'anil Karim ustaz Dr. Hikmat Bashir Yasin wanda shine wato ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri na jami'an Madina a yanzu shina rayu asalinsa mutumin ƙasar Ordon ne ya dawo yanzu wato a Saudiya ya karatu a Saudiya yanzu yana can yana karantarwa a jami'an Madina yana da littattafai da dama ya san fannoni da dama na ilmi to don haka sai rubuta littafi da ake tadabburin alkur'ani ina fatan kana ana fahimta sa da kyau yana da littafi sahih ibnu kathir ya tace littattafan ibnu kathir wanda a ingantattu hadisai waɗanda a ingantattu ya yi littafi a kansu yana da littattafai da dama sannan kuma yana da as-sahihul masbur yana da littafi da yana tafsirin tace nassoshi wanda sun ka inganta a cikin tafsiri da littattafan sa da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya arbakanci rayuwarsa Allah ya kaci rayuwar mu gaba daya sannan kuma akwai malami ya yi littafi ya sanya masa suna tadabburul qur'an sunan shi Sulaiman bin Umar akwai wani malami yayi wato wata ƴar uwa ita ko mace rawani wato kallabi tsakanin rawunna ko ba ka suke cewa ba tadabburul qur'anil karim bainan nazariyyati wat tatbiq doktora ruqayya taha jabir ya kasan maghrib ce kasan marok mace ta yi littafi kuma za kuna nan kuna sun kota da kuɗi sai kun kan mijinku sannan kuma akwai wani malami da ya rubuta littafi sunansa fathun minar rahmanir rahim fi bayani kayfiyati tadabburil kalamil manna yadda ake tadabburin littafin Allah subhanahu wataala doktor Ahmad bin Mansur sannan kuma a ƙasar Saudiya an rubuta risala ta magister an sanya mata suna tadabburul qur'anil karim wanda yayi wannan sunansa Abdul Latif bin Abdullah At-Tuwaijiri an gane ni ya rubuta risala wajen ta kai safha ko 400 ne ko 400 da wani abu kan yadda ake tadabburin alqur'ani da yadda ya kamata kuma wannan risala an yi munakasha ta ne a Jami'atul Imam ta Muhammad Saud Al-Islamiyya an gane ni ko dan haka hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wannan malamin ya yi wannan risala risala ce mai kyau sun tattauna akan yadda ya kamata a yi tadabburin ayoyi da dokoki da ka'idodi yadda za su taimaka maka don haka karatu gona ce mai yawa wanda ya shirya to wanda bai shirya ba kuma an bar shi Allah subhanahu wata'ala ce afala yatadabbaruna alquran shin ba su tadabburin alqurani su ga yadda al'amarin alqurani yake tafiya walau kana min indi ghairillah da alƙur'anin nan ya zo daga wani Allah subhanahu wa ta'ala lawajadu fihi ikhtilafan kathira da an samu sabani sabani mai yawa a cikinsa. Doktor Abdulkadir Arrazi wai a Sheikh Abdulkadir Arrazi yana ce doktor yake cewa nan Allah ya ce lawajadu fihi ikhtilafan kathira inda yabo ake yi a zahirin ya kamata a ce afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan qalila dan kaɗan ko ba haka ba amma ya an ce kasiran kenan yana yiwa a samu kalilan a cikin alkur'ani ya ce a'a wannan ana son a nuna maka in ba dan da yake daga wajen Allah bane da an samu kuskure mai yawa ba dan yana nuna akwai kuskure a cikin sa ba to dan haka li annahu min indillahi don saboda ya zo daga wajen Allah ba a samu ikhtilafan kasira ba an gane ni fadlan an ikhtilafil qalil balle a samu sabani wanda yake dan kaɗan ina fatan kun fahimta da kyau da haka ko ku yace alqur'ani ya zo yayi bayanin mas'aloli na ilimi daban-daban mai ilmu usulul fiqh a ina yake komawa ya samu hujja a alqur'ani muhaddis a ina yake koma ya samu hujja a alqur'ani ko ba haka ba in hadisi ya inganta aka zo wajen hukunci dole sai an yi rabta a gano menene hukuncin da alqur'ani ko aya ta fitar tare da hadisi kuna fahimta ta da kyau mai fiqh a ina yake komawa ya nemi hujja alqur'ani mai lugha ina zai dawo a alkur'ani sai an kawo a ce alkur'ani ya zo da wannan shine karshen luga ko ba haka nan bane to duk ilimin da zaka yi mai balaga ya koma ma alkur'ani mai sarfu ya koma ma alkur'ani ko wani ilimi yana komawa ne zuwa ga alkur'ani to waɗannan ilmin mukan da alkur'ani ya kunsa ko wani ilimi in ka bishi sai ka iske in an wallafa littafi a cikin sa akwai kuskure kaza kaza kaza kaza kaza kaza to kaga in an hada su sai su zami sai su zamanto ikhtilafan kathira bi itibari al-ulumi wal funun allati yahtawiha al-qur'an shi yasa ce walau kana min inda ghairi da dai daga wajen wani Allah subhanahu wata'ala yake la wajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani sabani mai yawa bayanin da akwai a wannan wurin yana da yawa ba za mu iya karasa shi ba a cikin wannan lokaci amma an nuna mini lokaci ya matso in Allah ya so a gobe za mu shiga mu yi bayanin sabanin da ake samu da dalilan da ake suke sawar a samu sabani a cikin addinin musulunci nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh